من الشيطان الرجيم نعم
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين نعم ولن يؤخر الله نفسا إلا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a ciki idan ba manta ba yau muna tara da watan ramadan shekara ta 1447 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine 26 ko ashirin da shidda watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda miladiya aihuwa annabi isa alaihi salam in sa'ad in ta inganta a daren jiya mun yi da wannan sura mai tarin albarka suratul mudaffir yau za mu tashi in allah ya yarda farkon suratul kiyama muna roƙon allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu na'am mi allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة na'am ولا أقسم بالنفس اللوامة kuma fa أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه bala بلى قادرين على أن نسوي بنانه Allah subhanahu wata'ala ya dasa ma wannan sura sunan kiyama ɗaya ne daga cikin sunayen ranar kiyama ana ce mata ranar kiyama ana ce mata ranar kamunga yawmut tagabun ana ce mata yawmut tubula sara'ir ranar tonan asiri ana ce mata yawmut din duka sunanta ne ranar da za a yi hisabi wanda alƙalin kuma Allah ne duk abin da ka ɓoye kai a ran nan sai an faɗe shi la ilaha illallah wasu takardarsa a hannun dama wasu takardarsa a hannun hagun Allah sa takardar mu a hannun dama Allah sa mu yi aikin kirki wannan sura Allah ya dasa mata suran kiyama suratul kiyama tana da ayoyi guda arba'in sannan kuma sura ce makiya makiya kenan an sabkota kamun ƙaura annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Allah ta'ala ya fara cewa la uqsimu bi yawmil qiyama ai lakin wannan za'ida ce wasila ce uqsimu ina rantsuwa bi yawmil qiyama da ranar kiyama Allah subhanahu wata'ala iya rantsuwa da abin da ya ga dama amma mu mutane wanda rantsuwa ta kama shi annabi ya ce man kana khalifan falyakhalif billah wanda rantsuwa ta kama shi da Allah zai rantse ba a rantsuwa da takwaran kwatsa ba a rantsuwa da duna ba a rantsuwa da cancan da calcale duk wani aljani da wane ne ba a rantsuwa da shi domin ita rantsuwa mice ce idan banda banda da farko ibada ce banda ibada ce kana rantsewa da abin da kake gani a zuciyarka shine babban ya fi komi daraja a zuciyarka mu dan adam amma shi Allah zai rantse da abin da ya ga dama don ya nuna mu muhimmancin abin imma na azaba imma na na na na na alkhairi to wannan yawmul kiyama tana da muhimmanci Allah ya yi rantsuwa da ita kuma yace wala uqsimu bin nafsil lawama kuma ina rantsuwa lakin nan dai kamar hukuncin ta ne na fari za'ida ce ko kuma wasila ce ina rantsuwa bin nafsil lawama da rai mai zargi rai mai zargi mai zargin wa ran mumuni ko ko ran kafiri a jimulta malamai sun kasa rai kaso uku akwai ran da ake ce ma lawama mai zargi akwai ran da ake ce ma mutuma inna nitsatsa akwai ran da ake ce ma ammaratun bisu rai mai umarni da aikin mugun aiki kaga ta farko nan gurin in ka fara rai ammaratun bisu aina Allah ya faɗe ta wannan ran وما أبرئ نفسي inna nafsa إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي annabi yusuf yake cewa cikin tarihin kisa annabi yusuf ban kubutar da kaina ba sai Allah abin da ya kubutar da ni saboda ita rai mai umarni ce da mugun aiki kaga nafsun ammara daga ita a tsaka akwai nafsun lawama ita wannan nafsun lawama tana da shikki guda biyu akwai shikkinta wanda ya karkata wajen ammara akwai shikinta wanda ya karkata waccan ran babban wadda ake zawa wadda kowa yake so a shi to wannan nafsin lawama kin akwai lawamatun bisu kenan ta karkata zuwa gurin nafsul ammara mai zargi ta dinga zarginka akan mugun abu ita waccan kwata-kwata nafsul ammara mai umarninka da mugun aiki ce to mai zargi wajen mai zarginka da mugun abu duk aikin da ka yi na ɓanna sai ta dinga zargin ka kamar kai ai ya kamata ka ƙara ka ga mutum ran shi tana sa mai mugu abu kamar ya sha giya ya je mashayi ne ya je gidan giya ya sha kwalba guda ya ta dinga tira shi kamar kai iko mandan ka zai ba kana raba kuɗi kai in ka sha ma raba ma mutane ka yi gadara sayo ka zai guda ka raba ma mutane in ka je ka yi caca kai ƙara ka dinga saka kana mugu abu to wannan ita ce nafsul lawwamutun bisu rai mai umarni da mugun aiki wanda ta karkata zuwa nafsul ammara wanda kowa baya son ta ammaratun inna nafsul ammaratun bisu ita kuma wannan lawwamat talumu sahibiha ala shar tana zargin mai ita akan sharri shakki bi nace take da ko lawama to sai shakkin da yake da wajen alkhairi ita tana zargin ka tana maka fada akan aikin alheri kaga mutum shi kadai ya tsaya iya ma shi fada in yayi misali yana da jika guda almajiri yayi bara sai ya hudo da kadago misali ko LB ko biye ya bashi sai ka ga shi tana mai fada me yasa dan mi baka bashi 40 dan mi baka bashi 50 duk abin da ka bada wa Allah lullumka maka zai kaga ita wannan me zargin ka ce zuwa alheri ta kusa isa zuwa kowa yadda yake so ran shi ta je ita ce top ita ce rai mutuma inna ranar kiyama Allah zai ce ya ayyata nafsul mutma'inna na'am ارجعي إلى ربك راضية مرضية na'am fadkhuli fi ibadi وادخلي جنتي Allahu akbar a ranar kiyama Allah zai ce ya ke rai ni tsatsa irji'i ila rabbiki ki koma gurin gangan jikin ku huto irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya kina yardadda kuma an yarda da aikin da kika yi ku je fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina wadkhuli jannati ku shiga cikin aljannata kenan abin da za ku gane anan rai kala uku da kwai ammaratun biso ran kahurai ce da kwai lawwama a tsaka wadda ta kasu kaso biyu wata ya ta zama to lawwamatun bishar ta karkata zuwa amara wata kuma ya ta zama to lawwamatun bil khair ta karkata zuwa wadda ake so ranka ta isa wadda kowa ake so ya isa ita ce nafsul mutma'inna Allah sa mu nafsul mutma'inna to Allah Allah subhanahu wataala yace ina rantsuwa da rai mai zargi menene jawabin rantsuwai ay hasabul insanu an yushu an naj allan najma izama wai irin nan na dan adam dan adam da yake butulci da yake abubuwan da Allah baya so iya tsammanin ba mu iya tattara kashin shi wai halitta da Allah ya yi da ya mutu aka binne shi ya radaddage ya tsotse ƙasa ta shanye shi gaba ɗaya iya zaton Allah ba zai iya tada shi bane shine abun batu abin da ake nihi kenan dan wani ya zo da wani kashi ko dadde ya sha iska ya biji ya gwada ma annabi yace ubangiji naka ya iya tada wannan wani kashin wata dabba sai yace ubangiji na zai tada wannan kuma ya tada kai sa ka wuta shikenan ya zama dan wuta annabi ne ya magace kuma annabi ya gaya mai haka nan ya tada ka kuma ya sanya ka cikin wuta wannan kenan suna zutan Allah wai in mutum yanzu misali wanda ya kirkiro belo to kuma in kaca ta cire ba zai iya gyara ta shi wa ya kirkiro abin shi wanda ya yi mota idan ta yi kreve ko kuma famfo na essence da famfo na miya ya lalace ba zai iya gyarawa to shi Allah shi ya yi mutum kuma don ka lalace ba zai iya tada ka ba hankali ma bai ɗauka ai shi da ya yi ka da babu kai ya yi ka kuma yanzu ka ce don ƙasa ta tsotse wani abu ka zama babu kai kuma a ce ba a iya fita da ka أولم يروا زي حدك.
أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين irin nan nan mutum baya ganin mun halicce shi ne daga nutufa ɗashi na mani har ya dinga bayyana husuma wato ku gane wani abu dukka jikin mutum zai roshe zai tsotse zai lalace shekara dubunnai dubunnai sai wani ƙashi shi kaɗai annabi ya ce na danab na ƙaretin wutsiyar shi mutum yana da wutsiya ƙaretin ƙashishuwan da suke gadon bayanka can ƙasa ƙashin wannan daga nan ne shi kaɗai mai ƙasa bata ci daga nan za a rarraka baka daga nan za ka tashi sai ya koma kamar tsakuwa a tsiliniya daga nan za a tada kowa a yi hasabul insanu allah na jima'a izama yanzu mutum yana zaton ba zan mu iya tattara ƙashishuwan shi ba allah ya ce bala ya tabbata ولذلك على أن نسوي بنانا mu mun iya mu daidaita banana menene banana yatsa shi karama kashin shi wanda wasu malamai suka ce a yatsa ma kashin wanda na karetin sama Allah ya iya ya daidaita shi iyaka takka dai sai an tada ka gaba daya bal yuridul insan يريد الإنسان ليفجر أمامه yasalu يسأل أيان يوم القيامة bal al'amarin ba haka bane yuridul insanu liyafjura amama Allah ya ce irin nan na mutum so yake kawai ya dinga bayyana fajirci a bar shi ya dinga abin da ya ga dama ba tare da i ko kakkai ba a gaban shi kawai duk ummi ne ne ya sa gaba gaba gadi ya yi ta abin da yake so na kirki da na sharri shi mutum haka yake so kal a bashi umarni i kal a bashi hani kal kai li yafjura amama haka yake so kawai yayi fajirtin shi ya sa'alu ayyana yawmul qiyama kaji wai har yana tambaya yaushe ne ranar kiyamai yaushe ne ranar kiyama wa ya tambaye ka ina ruwanka wani ya zo ya ce ma annabi yaushe ne ranar kiyama annabi ya kyale shi sai da aka jima annabi ya ce ina mai tambayar ranar kiyama ya ce ma za a adatta laha mi ka mata tattali ba neman ta ba kake to mi ka tattali yanzu daga an ce yau ka mutu a shirye kake yanzu na gurin mu dukkan a ce mala'ikan mutuwa ya zo wa yake so yanzu yanzu ya mutu amma ko kowa ya san mutuwa zai yi ko to me ake tsoro ashe karancin guziri kowa ya san mutuwa zai tabbas amma karancin guziri so kake ka rayu ka ƙara ka ƙara haka kai ma Allah wani abun da Allah dan rahamar shi ya gafarta ma ya sa ka aljanna da wannan babu ruwanka da yaushe ne ranar kiyama ya sa'alu ayyana yawmul kiyama sai Allah ya bashi wasu sifofi na ranar kiyama Allah ya ce fa idza bariqa al-basar البصر kuma ha وخسف القمر kuma ha وجمع الشمس والقمر kun ga wannan يقول sifofin الإنسان يومئذ أين المفر fa idza bariqa al-basar lokacin da magananka kallonka basar ɗinka barika ya zama kaskantacce ya rikice ya kidime kasan aka ga abu wani abun tsoro sai ka ka kidime ka ruɗe ganinka ya ruɗe ana ba da labari wa'azi ne ake da wani alarama a cikin wani guri can da babu zaman lafiya alarama ya karanto aya malam ya dinga fassara malam ya yi kokari ya fassara aya kamun ya iya da fassara aya sai aka yi shi halbin bindiga alarama ya kiblibe da malam ya ida ya ce sai Allah ya ce mi sai alarama ya ce a bai ce ba komi kenan a tashi daga wa'azi Allah bai ce ba komi a tashi daga wa'azin tun da ba lafiya Allah kamun zaman lafiya a ƙasa Allah kamun zaman lafiya a ƙasa wa khasafa al-qamar idan wata aka tahi da hasken shi wa jumi'a ash-shamsu wal qamar aka gama watan da rana aka lumke su aka nade lokacin kiyama kenan an tahi da hasken an kwatsa su yanzu ba kowa ba tahiya yake kowa da hasken shi ranar nan ita ɗaya in ta hasko sai ta haske duniya watan nan kowa ya gan shi ranar musamman in ya zama badar ba mai iya kare wani kuma kullum fi falakin yasbahun a cikin suratul yasin Allah ya ce kowa yana cikin tanjan cikin shi yana cikin trajectory din shi ba trajectory ko wanda bai ya kwatsewa kowanne tahiya yake daban-daban to ranar jiniya ake ce mata ko ranar za a tahiyar da hasken shi a tahiyar da hasken rana a gama watan da ranar a naɗe kamar tsohuwar tabarma kiyama kenan يقول الإنسان يومئذ أين المفر a lokacin irin nan na mutum daga ya ga wannan ya ruɗe gadon shi sa ruɗe ya rikice ba abin da yake cewa sai ainal mafar ina ina za mu tsere ina za mu je mu ɓoye kalla aka ce لا na وزن wazar ai babu matsira babu mafaka ba inda zaka je ka koye da mutum da aljan duk wanda yake bautata ma Allah ba inda za ku je ku koye sai ina ila rabbika يومئذ المستقر ai matabbaci yana gurin ubangijinka an rude an kidime an rikice ya ainal mafar aka ce ila rabbika yawma iz- ila rabbika yawma idhinil mustaqar matabbati matsira duk tana gurin Allah subhanahu wata'ala babu inda za ku je ku koye fafirru ila Allah فارجعوا إلى الله إني لكم نذير ku مبين gudu ku koma ga Allah kawai saboda annabi ya ce ku gudu ku koma ga Allah ni mai ga bayyana galgadi ne zuwa gare ku duk abin da kake yi kada ka yi sai yanda Allah nan subhanahu wataala ya koya ma ya gaya ma yanda rasulullahi ya karantar da kai na'am ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر aiwa بل الإنسان على نفسه بصيرة kuma hawa ولو لقي معاذيرة Allah ya ce yunabbahul insan za a ba irin nan na mutum labari yawma idin a wannan ranar bima kaddama da wa'akhar duk abin da ka aikata da duk abin da ka jinkirta sai an baka labarin shi kai bari dai balil insani ala nafsihi basira irin nan na mutum ya yi sanin kanshi da kowa kai ka san kai wane ne ka san kai mutumin kirki ne ko kuma kai ka san shaƙi ne kai ka san duk yabanka da za a yi mutane su tilama ƙasa suna yabanka suna kukuta ka in kai ba haka ba kake kai ka san ba haka kake ba ka san darajarka balil insan ala nafsihi basira mutum basira ya sani yana ganin menene shi matsayin shi zuwa ga ubangiji subhanahu wataala walau alqama adira koda ya bada uzurrurruka uzurrurruka na na- na ƙarya la yuqbal ba karba shi ya san wane ne shi ya san yayi azumi ko bai yi ba ya san yana sallah ko bai yi ba yana saraka ko bai yi ba ya san ja'iri ne shi ko mutumin kirki ne duk wannan abubuwa na addini kai kana yi ko baka yi kai ka sani eh kai ka sani kana yi ko baka yi balil insan ala nafsihi basira walau alqa ma'azira ko da ya kawo uzurrukan shi sai Allah ya ce mi لا تحرك به لسانك لتعجل به na'am إن علينا جمعه وقرآنه kuma fa فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه yanzu kuma mun dawo akan sabkal wahayi Allah yana so ya ba mu labari yanda wahayi yanda Qur'ani yake sabko ma Muhammad kuma musamman inda ake so a yi magana inda a- Jibril in ya zo yana karantar da annabi Qur'anin yaya annabi yake shiga tashin hankali na rukuwa hankalin shi ya tashi iya tsoro kar ya je ya- ya yi sake wani harafi ɗaya daga magana Allah ya kubci idan jibril ya zo yana karanta ma annabi qur'ani yana faɗi kamun ya ida aye annabi har ya ɗauko aye yana faɗi yana faɗi yana faɗi yana faɗi bancin mun ga ayyan da ake kawo ayoyin ko tsari gaba da bayan mala'iku ne yanda za su tsare babu aljanin da ya sai tsoko wata magana gaba da baya sama da ƙasa kwanguwa ne wanda yake shi ne ilman kuma akan mun san jibril shi kaɗai yana iya ƙona aljannin gaba ɗaya ya wuce amma dan a nuna mu muhimmancin sabkal alqur'ani muhimmancin zawai shi jibril zai zo ya taho da ayal qur'ani ko inan shi mala'iku ne tun daga sararin sama ya taho haka zai taho sai ya zo gurin rasulullah to annabi tsoro yake kal ya je ya faɗi wata magana wadda ba ita ba kal ya je ya yi sake wani kalma ɗaya ta kubce mai wadda ba magana Allah ba sai ya shiga wani irin tashin hankali shi ne bayanin da Allah yake mu anan Allah ya ce la tuharrik bihi lisanak bari jujju ya halshanka da gaugawa li ta'jala bi dan ka dinga gaugawa wannan bari yin wannan kaga yanzu annabi zai samu garanti bari yin wannan yanda kake yi jibrili yana hudi kana hudi kana hudi kana dan kan kana tsoro ko to Allah ya ce bari inna alaina jam'ahu tattara shi mu cusa shi a cikin kirjinka alaina akan mu inji Allah jam'ahu wa qur'ana da karatun shi da komi kaji ka har da ce kawai a gare mu ji zakai in yazo kawai saurari jibril sai ya yi da bayanin shi tsab iya tahiyar shi sai ka ji ka harrace ina mai neman fahimi kaga wannan shine babban fahimi na garanti da gurin Allah ko original kai gardi ka je ka yi komi ka yi dare ka yi rana ka yi kaza ka yi kaza akan sumuni kai dai dakal ka harrace ka harrace ka sha wuya annabi kawai ji zai yi Allah ya sa mai ya harrace Allah ya dau garanti inna alaina jam'ahu wa qur'ana Allah yace abinda muke so da kai fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan muka karanta shi shine aka aiko ma jibril ya karanta maka kai ka bi karatun jibril ya tahe shi ma ji zakai kawai ka iya sai ka karanta shikenan Allah ya dauka mai garanti daga nan yaji sanyi a zuciyar shi saboda wannan inna sanulki alaika qaulan thaqila za mu sabko maka faɗa mai nauyi qur'ani wannan faɗa magana Allah ce mai nauyi ce mai nauyi ce ba duka zuciya ba take daukan ta kuma qur'ani yana da wani irin hikima idan ka tashi harda in ya kasance da kyal kake hardace aya ɗaya a wuni rike wuta kullum ka harrace aya ɗaya gobe jibi gata sai ka ka iya aya biyu a ci gaba da zuwa ka rike wuta sai ka kana ɗaukar aya biyar a wuni yadda ku tambayi alramomin wa'annan yadda suka fara harda ba ritim ɗin ta ba da shi ba suke ƙarewa zaka fara da kaɗan amma kamun ka ƙare kana iya ɗaukan diyawa diyawa kake ɗauka kuma wani wani alarma a maka yake bani labari professor ne yana koya a ummul qur'an yace mini shi lokacin da yake haddar qur'ani babu abin da ya nema gurin ubangiji ya rasa amma tsaya yake tukuru kawai yana haddar qur'ani duk wasu bukatun shi kawai ya roki ubangiji sai Allah ya bashi saboda haka koma musamman a cikin wannan wata koma haddar qur'ani dauki gulgudan yanda zaka iya ka rike wuta ka yi ta yi shi kamar ƙohon allura ce in ka fara kaɗan kaɗan kaɗan buɗewa take ƙwaƙwallo ta ka har da ƙur'ani da ka fara kaɗan sai ƙwaƙwallo ta fara tana buɗewa tana buɗewa tana buɗewa sai ka wayi gari kana iya harrace safaha ɗaya kana iya harrace safaha biyu a lo- a wuri ko a wani ɗan lokaci ba da wannan ritim ɗin kuma ai ka fara ba da wannan yanayin ba ka fara ka fara da aya ɗaya to yanayi ne na ƙur'ani saboda albarkar alƙur'ani an fahimta da kyau ko fa idza qara'nahu wani bayanin shi mu za mu cusa ma a cikin ranka ka san bayanin annabi Allah ya aiko shi da qur'ani kuma da bayanin qur'anin bayanin qur'anin sune hadisai ingantattu mu za mu cusa ma ka san ka iya duk wanda ya tambaye ka fassarar shi kuma ka sani kalla كلا بل تحبون العاجلة na'am وتذرون الآخرة kalla al'amarin ba haka ba yake tsawa ta tabbata yace bal al'amarin yanda yake tuhibbuna al'ajila ku dai kuna son duniya kawai wa tadharuna al'akhira kuma kuna barin aiki na shiga wanda za ku samu lahira ajila mai gaugawa akhira wadda ta tsaya baya duniya ita ce ta fara zawa kuma wadda ta tsaya baya ita ce lahira sai kaga ka yi son duniya ka bar mai gaugawai kuma ka bar akhira wanda ta jinkirta ajila ɗaya ne daga cikin sunaye na duniya bal tuhibbuna al-ajila kawai kuna son duniya wa tadharuna al-akhira kuma kuna barin lahira mun yi bayanin ran nan wannan annabi yana zamne da ya dinga fada sahabbai suna kallon shi yana cewa ilayki anni ilayki anni ka shaidanki kada ki zo mini kada ki zo mini sahabbai suka duba ba su ga kowa ba suka ce ya rasulullah mun ji kana kore ta ba mu ganta ba wace ce ta zo maka yace musilat ilayya dunya an kwatanta mini ne duniya ta zo mini kamar wata tsohuwar mace take ce mini duk abin da nake so ta bani ni kuma na kore ta rasulullah ya kore duniya yace amma kun san abin da tace mini ta ta mini in na jauta anni falan yanjiwa min ba'daka anni in kai ka tsere mini to wanda suke bayan ka basu isa basu tsere mini subhanallah shi yasa bayan rasuwa rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan lokaci mai tsawo daga cikin sahabbai wani in ya duba iya da riga uku riga uku sai ta kuka kadda duniyar nan ta kama shi riga shi uku to kaka yanzu rigar ka na anya bata kama mu bakwa alaramma sanduki nawa to Allah kiyaye yace وجوه يومئذ نادرة nam إلى ربها ناظرة wasuha ووجوه يومئذ باصرة mm.
تظن أن يفعل بها فاقرة yace wujuhun akwai wasu huskoki yawma idin a wannan ranai ai nadira masruratun minan nadara suna jin dadi suna jin dadi suna farin ciki wasu huskoki a wannan ranai suna jin dadi ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijinta ai tantaziru sawab suna tsimin lada wasu malamai suka ce nazira tana kallo tana ganin ubangiji ana ganin Allah amma a ina a cikin aljanna gani na daraja wanda ganin Allah kuma ya yi aljanna daɗi wasu za su ga Allah a kullum kullum wasu za su ga Allah so ɗaya a sati wasu so ɗaya a wata wasu so ɗaya a shekara za a je cin kasuwar lahira shine zuwa kallon Allah لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد suna da abin da suka ga dama a cikin aljanna kuma suna da ƙari Allah zai yaye mana kwakwanyar da take idanuwanmu wadda ta sa ba mu ganin wasu halittu tun a nan duniya ma da muke raye da su sai mu gan shi subhanallah sai mu ga Allah hadisi ya zo daga cikin Bu- da Bukhari eh, ai tarahu ainan kama rawahu Bukhari idanuwanmu a cikin aljanna idanuwanmu ko mu duka za mu ga Allah إن شاء الله insha Allah rahimahullah bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihai a cikin littafin shi kitabul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum satarawna rabbakum ayyana lalle ku za ku ga ubangijinku gashi nan kowa ya gaishe kwana kwana eh aljanna wa qad thabata ru'yatul mu'minina lillahi jalla wa ala fi daril akhirah hakikan ganin mu'minai da za su ga Allah ya tabbata a- za- za- fi daril akhirah a cikin alahira fi ahadithis siha a cikin hadisai ingantattu min turqul mutawatira daga hanya wadda suke babu shakka a cikin ta inda a'immatul hadis gurin manya-manyan malamai na hadisi yumkin dafa'aha wa man'aha la yumkin dafa'aha wala man'iha wanda baka iya ture wannan hadisan hadisai ne ingatattu sun biyo mutawatir sak wanda suka rawaito su adilai ne an tabbatar da mumunai a cikin aljanna za su ga Allah subhanahu wa ta'ala fi daril akhirah a cikin aljanna لح- to kuma لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في صحيحين akwai hadisin Abu Sa'id akwai hadisin Abu Huraira dukansu a cikin Bukhari da Muslim anna nasan cewa wasu mutane kalu suka ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah suka zo wasu mutane ne suka zo suka ce ma annabi suka ce ya ma'aikin Allah hal nara rabbuna yawmal qiyamah shin za mu iya ganin Ubangijinmu ranar kiyama? Faƙala sai annabi ya ce, har ta taro na fi ru'yatin shamsu wal kamar, laisa dole fi masahab? Shin, shin kuna kakkarewa tsakaninku gurin kallon wata ko kallon rana a sama wadda babu girgije? Sama yanzu a ce ta kwaye, babu girgije. In rana ta huto, akwai wanda zai hana ka ka gani? duk inda kake yan kalle ko a cikin ɗakin kalle ko ka ganta ga ta can ko ba haka bane ko kuma akwai wanda zai kare ka baka iya ganin wata sahabbai suka ce ina qalu la suka ce la ya rasulullah duk muna kallon su sai annabi ya ce fa innakum tarawna rabbukum kadhalik haka kuma a cikin aljanna za ku ga ubangijinku haka nan to yanzu ga hadisai ingatattu wanda sun tabbatar mu da ana ganin Allah mumune sun za su ga Allah a cikin aljanna kuma ga wata aya Allah ya ce la tadrukuhul absar لا تدركه الأبصار wa huwa وهو- وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ai ita wannan aya ai Allah ya ce la tudrikuhul absar gannai ba su riskan shi gannai idanuwan mu ba su riskan shi wa huwa yudrikul absar amma shi yake gani to yaya da hadisan wancan da wannan aya kuna ga kamar sun yi karo nan an ce za a ganshi nan an ce ba a ganshi ba to ba a yi ba karo idrak gani ne na kwakwab gani na kwakwaf babu ganin da ya isa ma Allah gani na kwakwaf ka san me gani na kwakwaf yanzu jikinmu nan kowa ba iya kallon kowa ba to waye san abin da riga ta lullube waye san abin da wani yana da tabo a cikin shi baka sani ba wani a yarinta ya je wani shakki ya bige shi wani ya je noma haiwa ta yanke shi duk da taban wannan a jikin shi baka sani ba baka iya mai gani na kwakwaf idrak kenan amma wancan nazar yanzu sai mu ga wata tunda annabi ta yi kamar yadda muke ganin wata gashi can mun gan shi kowa ya gan shi ko to amma me yake cikin shi baki bakin wannan da muke gani menene a ciki gani na kwakwab babu wanda ya isa ma Allah amma za a gan shi saboda idrak
ziyada na mun ji wannan idrak da basar daban-daban ne da ru'uya nazar da idrak ba ɗaya bane ba idrak shi gani ne na kwakwaf kaga ainan da- daƙiƙa duk ka san abin da suke jikin shi hannun shi can ya kare gurin ya bar tabo nan askin shi nan da kora a cikin wannan yarihe da hula ba wanda ya gani kaza kaza duk ka san shi ainan shine idrak to babu wanda ya isa ma Allah wannan amma nazar ka gan shi Allah jin daɗi ka ji daɗi wanda ganin shi ya yi aljanna daɗi wannan kuma za mu gan shi haka ayoyi suke fassara mu babu karo a cikin wannan ayoyi da wannan hadisai na'am sai Allah ya ce mai kalla idza balagatil كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق ila rabbika yawma idin al-masaq na'am ba mu tsallake ba aya guda to kai da ka san ba sai ba wa wujuhun yawma idhin a mun yi wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira sai muka ce wa wujuhun wasu huskokin ainihin aljanna ne muka wadi muka yi zumuɗi muka ji daɗi mun hudu namu sai muka huce nasu ko to amma qur'ani ne dole mu fassara nasu ko ba haka bane Allah ka samu aljanna wa wujuhun yawma idhin basira Allah ya ce wasu huskokin kuma a wannan ranar ranar kiyamal ai basira abisa sun murtsike sun kata Allah ta yi abasa wa tawalla ya murtsike huska ya bata rai, ya juya baya wasu huskokin a haka suke tazunnu an yuf'ala biha faqira ta tabbatas cewa lalle sharri zai samu a kanta kuma za a mata azaba daga kaga dama an bashi takardar shi a hannun hagun ya tabbata sai ya sha azaba wanda aka ba takardar shi a hannun dama ya tabbata kankara zulban shi kanana ma Allah zai gafarta mai tunda a hannun dama aka ba shi tun daga nan an ba shi albishir cewa shi dan aljanna ne wannan kenan sai Allah ya ce kalla ku saurara idza balagatit taraqi lokacin mutuwarka kenan lokacin da rai ta kai karan karma menene karan karma akwai wasu kashishuwa guda biyu a nan karecin wuya in aka zaro ranka ta nan ne za ta biyo za ta fita ta ran ne za ta biyo za ta huta in ta huta kallo ya bi ta kyar sai ka ganta ga ta ta ta yi duk lokacin da ka ga ranka ka mutu shikenan ka tafi shikenan sai a zo a shahe ma ido don kowa idan shi a buɗe yake mutuwa sai a shahe mai ido to wannan ƙashishuwan guda biyu su ne taraki karan karma in rai aka ɗago ta tun daga ƙawahuwa mala'ikan ya yi kira ta biyo ta biyo ta biyo ta iso karan karma za ta huta idan balagatin taraki wakila man rak hal ayye kuwa ma a ce man rak ina mai magani wane ne zai zo ya yi magani wannan ran ta koma cikin jikin mutum ta koma cikin jikin ka san mutum abu biyu ne ya yi mutum da rai da gangar jiki kowanne kuma da abincin shi gangar jiki ka ci ka sha ka yi aure ka samu dukiya ka yi barci ka yi kaza wannan duk gangar jiki kake ci- cidawa ruhi kuma menene abincin shi sai Allah ya ce mana ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da yawan ambatan Allah da ibada su kuma su ne abincin rai idan ka ba jiki abincin shi baka ba barai to ka ci da ma wuta wuta za ta je mala'iku zabaniya su je su yi ta dirkakka su yi ta dirkakka Allah ke yi amma guda biyun za ka ci da ka ci da wannan ka ci da wannan har ma akwai wannan na ci da abincin ma akwai inda ba a so ka ci da yawa annabi ya ce ‘yan lomewi kaɗan ai sun isa su da jijiyoyin mutum’ in ya kasance ba dama fa nisfun lil'ami wa nisfun lisharabi wa nisfun lilma litanaffus in ba dama sai ka ci ka cika cikinka to ka raba cikinka uku rabi ka sa abinci takadiran rabi ka sha ruwa rabi ka bari kana lumfasawa ba ka ci abinci ba ka ci abinci ka yi rundun ka zama cikeke kuma baka ci da ba rai baka ba ta ba abincinta to ka ci da ma wuta zaka je Allah ya babbaka ka Allah kiyaye an fahimta da kyau ko gaba ɗaya ake ci da su wakila man raq wa zanna annahu al-firaq ya tabbata rabuwa ce ko ta zo rabuwa da mi rabuwa da dukiya rabuwa da diya rabuwa da uwaye rabuwa da mata rabuwa da duk abin da ka tattala na duniya yanzu fa rabuwar shi ta zo tun da garai an zo da ita ta zo karan karma za ta huta ya tabbata mutuwa ce zai annabi ya ce idan mutum ya mutu abu biyu uku suke raka shi abu biyu suke raka shi kaburra abu uku suke raka shi kaburra in mutum ya mutu za su ɗauke shi abu uku su raka shi kabari biyu su dawo ɗaya zamna tare da shi da dukiyar shi da 'yan uwan shi da aikin shi su uku za ka ta yi kabura da su da dukiyar da ɗiyan dukiyar ‘yan uwan naka da dukiyar su za su dawo duniya aikinka kuma ya zamna tare da kai to wa zanna annahu al-firaq ya tabbata rabuwa ce ta zo rabuwa za a yi har ma wal taffati saqu bi saq ila rabbika yawma idhnil masaq ga kwabri yana ban kwana da kwabri menene kwabri yana ban kwana da kwabri kawawa mutum a meki haka in zai mutu zaka ga yana goguwa da nan yana goguwa yana wata meka meka haka shine suna ban kwana ne tafiya rai an zare ta kwabrin da kwabrin suna gamuwa haka suna gogayya kwabri yana bankwana wal tafati saqu bisaq ila rabbika yawma idinil masaq ai makoma yau zuwa ga ubangijin ubangijinka ne subhanahu wataala shi kuma kahuri da Allah ya ce me na'am ولكن كذب وتولى
na'am ثم ذهب إلى أهله يتمطى
shi kawuri fala saddaka wala salla bai yi ba saraka bai gaskata ba saddaka da gaskata kalmar la ilaha illallah bai gaskata ba bai yi ba aikin kirki wala salla bai yi salla ba subhanallah kun ji sallah ta komo ko bai yi salla ba wani mai kudi a garin madina yahudi ne iya rabo yana saraka sai aisha take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah fulan wane mutumin ne yana ɗin sadaka yana ba da dukiyar shi sai annabi ya ce a wuta yake ta ce a wuta yake ya ce innahu lam yasjud lillah bai taɓa sujada ba ga Allah duk wannan kahuri in yayi saraka yayi abin kirki ya sadar da zumunci anan Allah yake bashi ko bi ya talillumka mai ana zuwa lahira wuta yayi duk sarakar da yake yi babu wanda zai je ma Allah da wani addini ya samu falahi ya samu najahi sai wanda ya je da addinin musulunci inna dina inda lahi al'islam addini a gurin Allah musulunci ne kawai kuma duk wanda ya je da wani addini kuma yadda ji gairar islam dina الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya je ma Allah da wani addini ba addinin musulunci ba Allah ya ce ba a karɓar mishi kuma a lahira yana daga cikin tafafu Allah kiyaye mu wannan kenan shi wannan bai gaskata ba bai yi ba sallah walakin kazzaba wa tawalla amma ya ƙaryata duk abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya ƙaryata sannan kuma wa tawalla ya juya ya bada baya ya kibin addinin musulunci thumma dhahaba ila ahlihi mi Allah ya ce ثم ذهب إلى أهله يتمطى
kuma zai je zai koma gurin iyallan shi kaslan lahin matsala ya tamatta gashi nan ya tamatta a ce soko ba ba ya da wata himma ko kuma wani wuri ya je yana kakaci kakacin na- kakacin banza yana kakaci zuwa gurin iyalan shi me Allah ya ce a cikin suratul fajr ya thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula a cikin wannan surar ne ko أولى لك فأولى na'am ثم أولى لك فأولى
Hmm.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى to shi wannan da aka zana siffofin shi a aya wannan guda uku sai Allah ya ce aula laka fa aula abin da ya cancanta a kanka azaba sai wuta thumma aula kuma abin da ya cancanta azaba a sak- a saka ka cikin wuta thumma aula laka fa aula a azabtar da kai la'antar Allah la'antar Allah a kanka azabar Allah a kanka la'antar Allah a kanka su ne wannan ayoyin guda biyu suke fassara a yi hasabul insanu أيحسب الإنسان أن يترك سدى na'am ألم يكن نطفة من مني تمنى
kuma ha ثم كان علقة فخلق فسوي kuma ha فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
أليس ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت سبحانك بلى subhanaka fabala fabala ayi hasabul insan an yi turaka suda shi irin nan na mutum wai yana so ne a bar shi kawai haka nan ba a sa shi ba aikin komi kawai a sa shi kawai ya je ya shiga aljanna yake so kawai sudan kawai bai yi ba komi bai yi ba aiki bai yi ba sallah bai yi ba azumi bai yi ba bai yi ba kawai sudan haka nan kawai kake so a barka to duba halittar kai a take alam yakunu tufatan min maniyyin yumna a da bai zamanto ba dashi na mani wanda aka nasa shi a cikin mani na mace a cikin uwar ma'aiwa duk harkonmu na kusa haka ne harkonmu na nesa shine annabi adam uwar ma'aiwa annabi ya ce kamar ba ta ce kamar ba ta ce ko kamar menene budewa take kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mu mumina lokacin aikin haji haka ya siffanta ta da uwal ma'aiwa yace ku duba el uwal ma'aiwa el kadan ce dan siririn abu ne inda za a hudo shi kamar fata ko amma ku duba irin mutanen da take dauka daga ya fara girma halittar mutum tana girma tana girma tana girma tana girma sai a samu mace ta aiho har mutum biyu wata ta aiho mutum uku hal an samu mace ta aiho mutum hudu ko ba haka bane hal wanda ya yi wannan mako hal tara ko to ka gani duka a cikin wannan Allah ya taskanta wannan abun alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan kuma ya zamanto alaka gudan jini eh fa khalaqa fa sawwa Allah ya halicce shi ya daidaita shi ya zamanto muduga kuma gudan tsoka malamai suka ce yan tsoka da ta huci ba inda wata tsoka ce a soye ka laƙume ta kamar haka nan yake faja alamin huzaujaini zakara wal unsa ya sanya shi kuma biyu da mutum da namiji da mace da namiji da mace mace mutum ce ko ba mutum bace mutum ce amma duniyar mu ta yanzu ko ta da shine wani malami ya ce da mata sun san tarihin sa a da da ba zaka samu mace kafura kowace mace da ta koma ga musulunci a wace shekara ce miladiya ana cewa san sandis aka yi taro taro na turawa taro na duniya san sandis ne ko shekara 510 menene aka tattaro ma'ilmanta na duniya wai su zo su tattauna wai mace mutunce ko ba mutum bace a wannan taron suka yi kwana nawa ana tattaunawa suka hudo cewa eh mace mutunci wai yanzu sun samu mace mutunci amma an yi ta dai hidimar maza kowace ƙasa a duniya in ka duba ana walaƙantar da mata kowace ƙasa a lokacin ana walaƙantar da mata ƙasashen larabawa ne ƙasashen turawa ne ƙasashen wane ne wane ne musu ɗauki mace komi ba wani ya yanka ya kashe wani ya binne wani ya sayo adadin da yake so ya tsaida adadin da yake so ɗan shekarun nan ma a nan ƙasashen gwarawa bakwabta mun zauna da wani nan da shekara ko ashirin ne ko a yahi ashirin wajen mulasar katarbandus lokacin muna koyawa a premier shekara nawa kenan ya yi shekara talatin ko shi a nan aka aihe shi kuma ya girma a nan amma baban shi na waccan ƙasar ne wata ran muna lakwal lokacin da muna koya madarasa a premier sai aka aiko mai baban shi ya mutu kuma ga dukiyar da aka rarraba ya gaji matan baban shi wai ya gaji matan baban shi na ce mai to ya za ka yi ya ce a haba ainihin musulmi ne ya zan yi matan babana a ce wai ya gaje su kawai uwar shi zai hudda al'ada ta su kawai sauran sai ya sa wai matan shi ku dubu wannan kazanta kazanta wanda Allah subhanahu wataala ya hana a haka aka rayu hal muka kawo wani lokaci a zamaninmu aka dinga nemo yancin mata har yau a wani guri suke cewa daidai suke ma da maza ko ba haka bane ba daidai suke ma da maza ko ba su haiwa muga yanda za su alaysa zalika biqadirin Allah ya ce faj'ala minhu zawjayn dhakara wal unsa aka sanya namiji da mace a cikin wannan ma'aihoi alaysa zalika biqadirin ala ayyuhil mauta shin wanda yayi wannan ba yana iyawa ba ya tada matacce yana iya ko bai iya a ƙarƙashin wannan aya wani sahabi da ma ya karanto da ya zo wurin sai ya ce subhanaka fa bala tsarkakakka Allah bala ka iya Allah ya safi suka ce mi ka ƙara wata aya ce a cikin suratul kiyama ya ce a'a annabi na shi yayi ya zama da sir- sunna hadisi ne ingantacce in ka zo kan wannan aya ko kira'a kake in ka ce alaysa dalika biqadir ala ayyuhi almauta sai ka ce subhanaka fa bala amma abinda ba a so kaka karanto ta da irin sigar da ka zo da karatun dan jahili zai dauka wata aya ce ta qur'ani a ce kira'a ce kake ka ce alaisa dalika bi qadirin ala ayyuhi al-mauta subhanaka fa bala to kaga kai kare jahili zai ga aya ce ta qur'ani a a karanta ta kai sak alaisa in ka ida kira'a ka alaisa dalika bi qadirin ala ayyuhi al-mauta sai ka hodi ba da rerawa ba yanda annabi yace a rera qur'ani shi wannan subhanaka fa bala ba da rerawa ba za ka yi shi an fahimta da kyau ko nan muka zo karecin wannan surai sauran lokaci nan muka zo karecin wannan surai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu alkhairin da ke cikin ta eh, kuskure da muka yi Allah ya kankare mana za mu shiga kai tsaye cikin suratul insan sura wadda Allah ya ce sunanta suratul insan tana da ayoyi 31 To, to karanto ta, talatin da shida ko?
سورة الإنسان مكية وهي إحدى وثلاثون آية Na'am, بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
na'am, إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاء نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا na'am, إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
kuma ha, إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا
Allahu Akbar.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا
Ainan, عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا barakallahu fika Allah yasturak. Abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya, abinda muka yi kuskure daga mu ne Allah ya kankare shi Allah ya gafarta mana. Ya Allah muna roƙonka da girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu ba mu sani ba. ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shiganmu aljanna Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka kankare mana zunubanmu gabaki ɗaya a wannan dare na Ramadan ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah wanda suke neman aure Allah ka ƙara musu ka ba su ka yassara musu wanda ba su da jari Allah ka ba su jari su yi kasuwa برحمتك يا أرحم الراحمين ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasarmu da ƙasashen musulmi Allah ka sabko mana zaman lafiya da ƙasarmu a ƙasarmu da ƙasashen musulmi ya Allah wanda ba su da lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya Allah wanda ba shi ya mamaye ya Allah muna roƙonka ka ba shi abin da zai biya bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka shiryar da mu zuwa ga abin da kake so ya rabbana Allah mutane sun aiko suna bara adda Allah ka biya musu bukatunsu na alheri ka biya musu bukatunsu na alheri ka biya musu bukatunsu ga baki ɗaya na alkhairi ya rabbal alamin masu taimaka ma addinin ka Allah muna roƙonka ka lullumka musu dukiyarsu bi rahmatika ya wahidal qahhar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin